اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارجده إلي عند هذا إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قواعد شافي نوع to namu ya kai ashirin da hudu kenan ina za mu tashi jami'ul khala'iki dukkan halittu makahuru na ababen rinjaya ne da ƙuduratihi da ƙudurar Ubangiji. Duk wata halitta, to ƙudura iko na Ubangiji ya rinjaya ta sai yadda ƙaddara ta bi da ita, ba yadda za ta kauce wa ƙaddarar Ubangiji, saboda ƙaddara ta rinjaye dukkan halitta. shi ne ma'anar makahuru daga suna la alƙaharu alƙaharu rinjaye alƙaharu mai rinjaye haka nan alƙahiru mai rinjaye wa huwa alƙahiru fauka ibadi ka gane ai alƙahiru mai rinjaye alƙaharu mai yawan rinjaye ismul mubalaga la tataharraku zarratun ba wata ƙwayar zarra yana nufin halitta mafi ƙanƙanta a cikin halittun Allah ba ta iya motsawa illa izini sai da izini ko mun ƙanƙantar halitta ko mun girmanta ba za ta iya motsi ba illa bi izini sai da izinin Allah shi ne mai risala a cikin muƙaddima da yake bayanin tauhidi yace wal muqaddiru bi harakatihim wa ajalihim Allah shine mai kaddara motsin su suhan kuma shi ya kaddara ajalin rayuwar da za su yi a duniya to ba wata halitta da take motsawa illa bi iznihi sai da izininsa domin shi ya halicci halitta kuma ya halicci aikin da halitta take laysa ma'ahu mudabbirun ba wani mai gyara tare da shi da kalki a cikin halitta ka gane a gyara ko tafiyar da al'amura shine a tadbiru kula da lamarin halitta abin da zai dawo da maslaha da abin da zai gudanar da ita har zuwa tashin alkiyama shine a tadbir kula da lamarin halitta shi yasa ce yudabbiru al'amra yufassiru al'ayati shi ne yake tafiyar da al'amura, filkalki a cikin halitta, shi kaɗai yake laisa mahu muzabbirun, ba wani wanda yake tarayya da shi cikin gudanar da halitta, filkalki a cikin halitta, wala sharikun ba wani abokin tarayya a tare da shi fil mulki a cikin mulki, shi kaɗai yake tasirifi a cikin mulkin, hayyun rayayye ne. qayyumun dawwamanne ne la ta'kuluhu sinatun janjadi baya kama shi wala nawmun wala bacci alimul ghaibi masanin abin da ya koyi ne a gare mu shi a wajensa illa Allah la yakhfa alaihi shay'un in kaji ana zantan alghaibi wa shahada a wajen mu ne abin da muke gani da wanda ba ma gani amma shi a wajen Allah duk ne wai makafi sun yi dare ko yawa dama ba gani dalalan ma ba gani suke balantana kuma dandare ya yi kuna gani su duk ɗaya ne a wajen to da duhu da haske da gaibi da zahiri duk ɗaya ne a wajen Allah inna Allah la yakhfa alai shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake koyuwa a gare shi a sama ko a ƙasa to mu da muke ganin abu ya koyi ba mu san shi ba to Allah ya san wannan abin da mu ba mu sani ba wa shahada da kuma abin da yake a bayyane wanda muka sani duka Allah ya san shi domin la yakfa alai shay'un ba abin da yake boyuwa gare shi fil ardi a cikin ƙasa wala fi sama a cikin wala a cikin sama alhamdulillah sai al-akhdari shafi na nawa daidai na ba mu tashi na muna cikin mustahabban sallah ba da ta kunu suratul ula sura ta farko ta kasance ƙabla sani yake gabanin sura ta biyu a cikin jerin surorin alkur'ani abinda yake nufi in ka karanta alamtar kaifa a raka'ar farko to raka'a ta biyu ka karanta bi'ilafi ko a raitar lafi ko ina ina ko kuliya ko izaja ko tabbata ina ko wanda take ƙasa da ita ne ka gane yayi wannan mustahabi ne in kun karanta sura a raka'ar farko raka'a ta biyu sai ka karanta sura da take sama da ita to kayi makaruhi amma sallah ta inganta ba wajibi ko sunna muakkada ka bari ko farilla ba ka bar mustahabi abinda aka so a suratul ula surar farko bi ma'ana sura ta raka'ar farko ta kunu ta kasance qabla saniya gabanin sura ta raka'a ta biyu a cikin jerin surorin alqur'ani wa alwala minha mustahabi na biyu kuma ita wannan sura ta farko al'ula din ta kasance alwala mafi tsawo minha daga ta biyu mustahabi dine na a dunkule surar da zaka karanta a raka'ar farko tana sama da sura da zaka karanta a raka'a ta biyu sannan surar da zaka karanta mafi tsawo din a raka'ar farkon ta kuru ta kasance atwala mafi tsawo min as-saniya shine tawakkal minha yayi amfani da adafi da lamiri kawai eh inda zai maka gwari gwari sai ya ce wa takunu السورة الأولى أطول من السورة الثانية أو سي دنقل يسي وأطول منها ضمير جملة فرقوني السورة الأولى إتتي تكون أطول ما في صوم منها أي من الثانية تفي تكسر إتتي تفرقو أتكين جير سورة القرآن كما تكسر إتتي ما في صوم منها دقى سورة تجي لذلك كانت كأركاء تجي والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس والهيئة المعلومة ده كمان أبن سني في الركوع أشي ركوع والسجود ده سجدة والجلوس ده زمع إيه إن كده إذي يجي جاي مكة هيئة المعلومة kawai nan malam sunan ya kawo da gaya maka sifar yadda kamannin yake siffa ma'aluma a bar sani fi rukuyi a cikin ruku'u shine in ka sunkuya ruku'u ka dafe gwiwoyinka da hannayenka guda biyu kuma ka ware yan yatsu a sujjada ne an dafa ake hada yan yatsu amma ruku'u ana warewa akan gwiwa din kamar yadda zo a hadisi kuma ka daidaita wuyanka da bayanka kar ka daga kanka sama kar ka sunkuyar da shi ƙasa shine hay'atul ma'lumatu fi ruku'i والهيئة المعلومة في السجود كما ديت والسجود كما ني أبن سني cikin sujada shine in kai sujada goshinka da hancinka ka aje shi a ƙasa da tafuffukan hannayenka guda biyu a ƙasa da gwiwoyinka guda biyu a ƙasa da cikin manyan yan yatsu ka kafa su a ƙasa shine hay'atul kuma ka nesanta dantsarka da da gwiwoyin hannunka ga barin taba haƙarƙarinka amma tajrihan wasadan nesantawa matsakaici karka gwaggwaje wanda zai fitar da kai daga kamannin sallah wannan shine hay'atul ma'luma fi sujudi wal julusi kuma da al hay'atul ma'luma fil julusi kamanni abun sani a cikin zama in ka zo zaman tahiya ka zauna da gefen duwawu ka na hagu wal julusi bi ilyatika yusra ka fitar da kafafuwanka guda biyu gaba ɗaya bangaren dama ka gane sai ka kafe ɗan yatsun kafar dama a ƙafa shine hay'atul kuma ka dora tafuffukanka akan cinyoyinka in kai zaman sallah wannan shine hay'atul ma'lumatu fil julus eh malamin sai dunkule maka saboda ka san da kitafan gaba za su warware maka yaya ruku'u yake da kamanninsa yaya sujjara take da kamanninta yaya zaman sallah yake da kamanninsa wal qunutu da yin al qunutu sirran a asirce mustahabbi ne qabla ruku'i gabanin kai ruku'u wa ba'da surati kuma bayan karatun sura fi saniyati subhi cikin raka'a ta biyun asuba ka gane ai ka karanta alƙulutu bayan ka gama karatun sura a raka'ar ƙarshe ta asuba wa yajuzu ba'da ruku yin alƙulutu yana halatta bayan an dago daga ruku ba shar'i ne ko dole sai a a wato kafin ayi ruku ba musamman ga wanda ya manta bai yi alƙulutu ba sai da ya ruku to bai tsere ba in ya dago daga ruku sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamdu zai iya yin alkudutun sa kafin ya tafi sujjada wa du'a'u da yin addu'a ba da tashahhudu sadi bayan tahiyya ta biyu in sallar mai tahiyya biyu ce idan sallar asuba sai mai tahiyya ɗaya a cikin tahiyyar guda ɗayan bayan kayi tahiyya sunna mu'akkada kayi salatin ibrahimiyya sunna mustahabba to kuma ana so ka yi addu'a wannan kuma mustahabbi ne ina fata an gane kafin ka yi sallama kenan ta hiya salatin annabi sai addu'a wai kunu tashahudu sani sannan ta hiya ta biyu ta kasance adwala mafi tsawo min al-awwali daga tahiyar farko to ta yaya tahiya ta biyu za ta zama ta fi tahiyar farko tsawo shine da wannan karanta salati ibrahimiyya da addu'ar da za ta biyo bayan salati da wannan tahiya ta biyu take bin ta farko tsawo amma in ba haka ba tahiya ai kwaya dai wata ta karanta ta a tahiyar farko a zaman farko ita din da za ka karanta a zama na biyu to hanyar da take tsawaita min al-awwal daga tahiyar farko shine wannan salatin ibrahimiyya da kuma addu'ar da zai biyo baya wata ya munu da damaitawa bi salami da yin sallama haga da assalamu alaikum shine wata ya munu bi ra'atika qalilan inda salami idan ne kawaidi da ya maka gwali gwali to shine nan ko yace kawai wata ya munu bi salam da damaita sallama sallamar farko to ana so kanka ya damaita wajen furtata wata hadiku sababa da motsa ɗan yatsan nan fitta shuhuda a cikin tafiya yana daga cikin mustahabban sallah mustahabbi ya kare saura makaruhai kuma sai makaruha su sala sai ne harka da fitowa ya almajira ya himma ya gida a shimawi shafi na za mu tashi babu ne babu fara'idul wudu'i babi kenan da zai gaya mana farillan alwala shi ne? wani wasunanuhu da wasunanihi da sunnoninsa wa fada'ilihi da mustahabbansa ka san da alwala da wanka duk muzakkari ne ko tazkiri ake masa a larabci eh duka maza ne eh to me yake mata eh to kai na kai bahaushe ne ya rubuta ba duk zariya bane eh ka gane da alwala da wankan janaba da wankan haila da wankan diki da taimama duk mazaje ne a larabci fuska namiji ne alwajhu ka gane ai namiji ne amma a hausa fuska mace ce sannan yadu a hausa namiji ne ba hannu hannuna yana ciwo amma a larabci hannu mace ne aliyadu ba? yi Allah ya duka yin shewa ma tijjani zangon bare bare suna karatu wata ran yana karantarwa a littafin da ya rubuta da aka aka zo ana karatu sai wani ɗalibi ya masa tambaya a gurin na ku haka yake yake sai ka ko ban lura ba kuskure na rubuta a gyara kaza ne sai shi ɗalibin ya ce ai dama an ce ya durkati bi kati ya ce to kai ba na kama ka ya durkati bi kati a tun ai hannu ba ta ce in ka ce khadimul ka ba shi lamirin na mutu shi sai amfani da hausa ya gano wata lugarsa kalin magana na laraba an ce yadul katibi kadi atun sai hausa ta rinjaye shi yace yadul katibi khati'un sai da kai kuskure yadul katibi kadi atun saboda hannu din mace ne da mirin ko baitin nan da wani bai hude yake ta hajji ga wani malami musulmi akan wai wannan wannan irin addini ne an ce hannu idan ɓarawo ya yi sata abin da ya kai rubu'in dinare za a yanke masa hannu amma kuma in shi ya yanke wa wani hannu zai ba shi rabin diya dinare ɗari biyar in ya yanke hannun mutum sai ya biya shi rabin diya diya ba dinare dubu ba in yanke wa mutum hannu iya nan inda ake yanke wa ɓarawo sai ya biya shi dinari ɗari biyar amma kuma shi in ya je ya yi sakan rubu'in dinari ba ma dinari ɗaya ba ba nisfin dinari ba rubu in ya sata kuma za a yanke masa wannan abin da in ya yanke wani sai ya biya ɗari biyar kan ya biya ɗari biyar saboda ya yanke wani nan kuma ya ɗau abin da bai kai dinari ba kwatan dinari kuma an yanke masa wannan wannan irin shari'a ne yana so ya kawo suka ga shari'ar musulunci sai wannan malami ya ba shi amsa da a irin siyakin baitin da ya tambaye shi dama cewa yadun bi kamsi ma'inin wuddiya kaga da ce wuddiya ba yadun bi kamsi ma'inin wuddiya ma baluha quti'at fi rubu'i dinari yace hannu ne wuddiyar da aka biya biyarta bikamsi ma'inin da dinare ɗari biyar saboda ya yanke wani hannu ya biya diya dinare ɗari biyar to ma baluha me laifin wannan hannun kuma kudi aka yanke ka fi rubu dinare a cikin satar rubu dinare yana ta haddi sai wannan malam ya ce masa izul amanati aglaha wa arkhasaha kizul kiyalati fa faham hikmat albani yace izul amanati aglaha darajar amana da yace amanar musulmi yanke masa hannu aglaha shine yasa ta kai tsada algala'u ba tsada ba izul amanati aglaha kaga duk da mirin mata ake kaiwa yadin kuma aka fara da shi darajar amana ce da yace ita ce ta sa hannu yayi tsada aka ɗora masa sai ya biya diyar dinari ɗari biyar ya ce wa arkasa kiziyul kiyana ka gane ai taɓe wannan ta cin amana da ya je ya yi sata ya ci amana arkasa shi da ya langwata ta kai rahusa aka yanke ta saboda ya ɗauki rubun dinari ya ce fa faham hikimatal bari ka fahimci hikima ta ubangiji mahalicci kaga ya ba shi amsa to duk da da aka kawo damiri ne na mace yadun aka fara baitu bada yadun bikamsu aka ce hujjiyat ma baluha quti'at fi rubu dinari izzul amanati aglaha da ce aglahu ba ka gane ai wa arkhasaha da ce wa arkhasahu ba kizul kiyanati fa fami ki makalbani to saboda haka babu fara'idul wudu'i alwudu'i na mujile a larabci babu na farillan alwala wa sunanihi da sunnoninsa wa fadailihi da mustahabbansa fa amma fara'idul wudu'i amma kaga farillan alwala ran fa sab'atun guda bakwai ne anniyatu niyya inda gasilul waji a wajen a wajen wanke fuska wa gasilul waji da wanke fuska wa gasilul yadani da wanke hannaye guda biyu ila al zuwa gwiwoyin hannaye wa masu jami'in ra'si da shafar baki ɗayan kai wa gasalul rijlaini da wanke kafafuwa guda biyu ilal ka'abaini zuwa idan dinan sawu wal fawru da gaggautawa wa tadliku da kuma ciccudawa fa hadhihi sab'atu wannan su su bakwai ne farillan da muka karanta lakin yajibu alayka sai dai yana wajaba gare ka fi gasil wajhika cikin wanke fuskar ka an ku kallila sha'ara lihiyatika ka tsatsaye gashin gemanyarka in kana sha'arun lihiyati khafifan idan gashin gemanyan ya kasance sassauƙa ne tazharul basharatu ta fata tana bayyana a ƙarƙashin sa wa in kana kasifa idan gemun ya kasance mai duhu ne wala yajibu alayka takhliluha tsatsaye ta baya wajaba a gare ka wa kazalika haka nan yajibu alayka yana wajaba gare ka fi gasriya dai ka ci wanke hannayenka zuwa gwiwar hannu an tukallila asabi aka ka tsatsefe in yatsunka alal mashahuri abu sa kauli mashahuri alhamdulillah sai ne tafiya shafi da nawa da biyu ko da uku na to ina za mu tashi ويشترط أفرقه كنا فأفرقه شافه ويشترط في المثل المذكور أنا شرط أنت واتكي شافه لون أن دعك أبتها جيع ودعك تي ابنتي أنا دلوني شافست بزي يوبا سبو دا أنسى ما زني أكل لونن ko karaya ce an ɗora da kara da bandeji ko gyambo ne an naɗe da bandeji zai taɓa ruwa ya yi shafa akan wannan raunin ba to ana sharɗantawa a cikin wannan shafar launi da aka ambata kafin ya yi shafar an ya kuna jullu jasadihi sahihan ya kasance mafi yawan jikinsa mai lafiya ne gabar da ba ta da lafiya ce yar kaɗan au jarihan ko ko mafi yawan jikin yana da rauni wala ya tabbararu amma baya cutuwa idan ga kalar sahiha in ya wanke gaba mai lafiya shi da sharaɗin farko ko da dukkan jikin yana da rauni mai lafiyar sai yar kaɗan ko kuma mai lafiyar talin jayi mai raunin amma sharaɗi baya cutuwa in ya wanke gaba mai lafiya can dama ana maganan in ya wanke ciwon zai ƙaru ko zai jinkirin warkewa ko to a nan ba shi ɗin ba in ya wanke mai lafiyar ma in yana tsoron cutuwa fa in kana ya tabbaru bi gasli sahihi in ya kasance yana cutuwa da wanke mai lafiya au kana sahihu ko gaba mai lafiyan ya kasance kalilan kadan da jiddan kwarai ka allam yabka kamar ba abin da ya rage a jikinsa mai lafiya illa yadu sai hannu au rijilin ko kafa kamar ya faruwa kamar kunan wuta an yi gobara duk jiki ya kone ya salibe hannunsa ne kawai bai kone ba ko kafarsa ce kawai bata kone ba to ka ga wannan an zo alwala gaba mai lafiyar kwaya ɗaya ne ko saulan duk shafa kenan za a yi to fa inna ka sani shi wannan mai wannan hali la yadkhulu sayya ba zai wanke mai lafiyar ba ma tunda tayi kaɗan wala yansahu ala jarihi ba zai tsaya yin shafa akan raunuka ba bal yantakilu ila tayammumi ya ciratu daga alwala ila taimumi zuwa yin taimama yanzu farillarsa ta koma taimama ba alwala ba har zuwa lokacin da zai samu damar yin alwala alhamdulillah amin Fala shafi Dari da hamsin da uku da samurin dani na za mu tashi. to muna cikin wal ummu kaga uwa ta atasiru tana nan nagar dukiyar ɗanta bi ma'ana tana cin amfanin dukiyar ɗanta ko da izininsa ko ba izininsa ko da saninsa ko ba saninsa dukiyar ɗanta ƙarami ne ko babba ne kamar dukiyarta ne amma da sharaɗi in yaro ne ƙalami bai balaga ba tana cin dukiyar ɗanta ma damal abu hayyar matuƙar uban yana rayu uban ɗan in yaro ne bai balaga ba yana da dukiya to za ta ci wannan dukiyar ko da saninsa ko ba saninsa amma daga ubansa ya mutu in bai balaga ba to ba za ta taɓa dukiyar ɗan nan ba in kuma ta taɓa to za ta shiga cikin innan lazina ya kulu na abuwalar ya kama zulman inna ma ya kulu na fi buɗulihim na ita ayar ai kawai dukiyoyin marawi Allah ya ce bai ce dukiyar da maraya ya gada a wajen ubansa ba ballantana ta ce ai wannan ne na gado wannan dama na saba ci tun uban yana rayu daga ubansa ya mutu ya zama maraya dukiyarsa wanda ya mallaka tun uban yana raye da wanda ya mallaka a gado duk dukiyar maraya ce Allah ku cewa yi innal ladina yakuluna amwalal yatama saboda haka tana cin dukiyar ɗanta ƙarami ne ma damal abu hayyan matuƙar uban ya dawama a raye fa idza mata idan uban ɗan nan nata ya mutu lam ta'ata sir ba za ta nannagi dukiyar malaya ba ta kame hannu ta ci iya nata sai dai in a hannunta yake ita take kula da shi take dafa masa abinci to ta ci ladan wahalar da take amma ba wai a matsayinta na uwa ta yi abin da ta ga dama da dukiyar maraya ba. Wala yi tasaru min yatimi ba a nan naga dukiyar maraya fa haka kawai a ci ta ba da wani dalili ba da haƙƙi ba. Duk tun da aka fara da uwa ma duk da girman haƙƙinta a kan ɗa, amma aka ga layi tsakaninta da dukiyar maraya, to kowa ma ya kamata ya kafa kafa da taɓa dukiyar maraya. Sai malaita maka walitumu amma shi maraici min kibalin abi daga tashin uba ne. Ka gane ai, in ana maganar ɗan adam, da shari ya ce maka haza fil adami, wannan magana da malam yake maraici ta tashin uba ne mutumin yaron da ubansa ya mutu yana ƙarami shine maraya, wanda uba yana nan uwa ta mutu wannan ba maraya ba ne a shari'a. Ka gane ai, to wannan cikin haƙƙin ɗan adam ne, wa amma fil hayawa ne amma a cikin dabbobi tumakai da awakai da laƙuma da shanu su malaicin su fa min qibalil ummi ta kashin uwa ne eh dama ai wani bai ma san waye uban ba ita ma uwar ba ta san waye uban ko amma dai ita ta san ɗanta shi ma ya san uwarsa in ya ji yunwa zai nemi uwarsa ta ba shi nono kuma ba za ta hana shi ba to idan uwa ta mutu yana shan nono shi ne maraya dama uban ba sanin ka aka yi ba dabba kenan to wafi tsere a cikin tsuntsufa min kibali shi ma ma'an daga shashin uwa da uba ne gaba ɗaya shi in ɗaya yana nan to shi ba maraya ba ne in uwa ce ta mutu uban yana nan shi ba maraya ba ne in uban ne ya mutu uwa tana nan wannan tsuntsu ko kaza ko agwagwa shi ba maraya ba ne saboda kowanne yana kawo abinci ya bawa wannan ɗan in dai ɗaya yana nan to wannan tsuntsu shi ba maraya ba ne to ka ji yadda maraici yake ɓangaren ɗan adam da dabbobi da tsuntsaye nan tun da mara yana magana kan haƙƙi na ƴan adam sai ce maka walitumu maraici min qibalil abi daga kashin uba ne wa ma wa habahu libnihi sagiri abinda uba yayi kyautarsa ga ɗansa ƙarami wanda bai balaga ba to fa hiyadatuhu law hauzan cewarsa ga wannan ɗa ja'izatu halal ne ko da ya mutu wannan dukiyar ba za ta zama gado ba kamar wani gida ne ya ware yace wannan gidan na ba da shi ga wane ya ba wani ɗansa ƙarami saboda ya ga manyan ƴaƴan duk sun zama mutane sun ginu sun yi dukiya wannan kuma ƙarami ne ko ƙanana ne ya auro uwarsu bayan ya manyanta ba an haife su shi ya tsufa kuma in ya mutu dukiyar da ya bari da waɗancan masu ƙarfin da waɗannan duk daidai wa daida za a raba. Su kuma manyan ‘ya'yan a ciki wasu sun jinu wasu sun fi shi kuɗi ba. To sai ya ware wasu daga cikin ƙananan ‘ya'yan ya ce wannan ya musu kyauta. To ya halatta duk da cewa ya bayar ya hauzance musu tun da ba su da alwalin da ya fi shi. Ba su da waliyin da ya wata ubansu. To ya riƙe musu ya kula musu ya jujjuya musu. In kuɗin haya ne ya karɓa ya tara musu ya ajiye musu. amma da sharadi idza lam yaskun zali idan bai zauni wannan ba in gida ne ka gane ai idan gida ne ko akwai wata matarsa a ciki to ya fitar da matarsa a gidan ya zuba yan haya ya dinga kalban kudin yana ajiye musu ko kuma ya ba wani ya zauna aro shi dai kar ya zama yana da mata a gida au yalbasu ko kuma idan bai ɗaura wannan tufafi ko takalmi ko hula ko agogo ko zobe da yake ya ba wa ɗansa ba in kana sauban idan ya zama tufa ne ko abin da ake ɗaurawa sharaɗi dai in yake ya bayar to ya daina amfani da wannan abun ya ajiye masa ko ya dinga jujjuya masa ka gane ai idan kuwa bai daina amfani da shi ba bai fita daga gidan ba har ya jiyar ajali ya mutu to wannan kyautar ta tashi ta zama gado eh domin tasrifi da yake yi da amfani da abin yana nuna cewa bai bayar ba kenan ko wa inna ma yajuzu lahu ma yu'rafu bi ainihi yana halatta gare shi ne ya yi kyauta ga wani daga cikin ƴaƴayensa ma yu'rafu abin da ake gane shi bi ainihi da ainihinsa ba ya faɗa abu a rufe na ba wa ni gida ɗaya daga cikin daga cikin gidaje na ko na ba wa ni gona ta guda ɗaya daga cikin gonaki na wannan ai baka ayyana ba gonar wacce ta ina ko gidan wanne in rumfunan kasuwa ne kaje ka ba da ɗaya baka ayyana ta ina ta wacce kasuwa dole sai ya ayyana wanda za a bambanta ta da sauran wa amma kabiru amma idan babba ne ɗan yayi wa ɗansa babba balagagge kyauta to fala ta juzu ya ga tuhu lahu hauzan ce wannan kyauta lahu ga wannan babban ɗa fala ta juzu ba ta halatta in ka ce ka bashi ka nemo shaidu a rubuta ka ɗau takardun ka bashi in gida ne in gona ko mota ko menene ya a ga ya fita a hannunka baka jujjuyawa baka amfani da shi in baka daina juyawa ba baka daina amfani da shi ba har ka mutu wannan kyautar ta tashi ta zama gadi wala yartu alhamdulillah wala yajibu rajulu ba sai me askar mala yakub ya mali ruwa shafi askari na'am ina ya za mu shafi ɗari hudu da arba'in da nawa طول لذلك ها ده 40 ده نوع دوا تو ها اه to nan shi ma bai yi sun ba ai gare ya ce da wasu ko da su bai gaya musu ba dole sai da shaida ko da rubutu in ya rubuta ne wannan ma kuma rubutu ba zai yiwu ba saboda zai zama wasiya ne amma in ya nemo shaidu bayan rubutu aka shaida to wannan shi yake tabbatar da cewa kyauta ta tabbata amma ba wanda ya sani sai da ya mutu suka zo su suka faɗa na farko ba a karɓar shaidar yaro wanda bai balaga ba ko na biyu kuma suna cikin magada ko da balagaggu ne ba za a karɓa ba su ba za su zama shaida a kansu ba mutum baya yi kansa shaida ita ma ba a karɓar shaidar mace ta na farko kenan kuma ba a karɓar shaidar uwa akan ɗanta kamar yadda ba a karɓar shaidar ɗa akan uwarsa duka wannan ba za a zama shaidu ba ya samu wasu aminansa ƴantattu balagaggu maza adalai wanda za a karbi shaida su sai shaida musu in yi abin alifai ba tare da cikakkun shaida ba to ba za a yadda ba da yawa akwai da suke yin wasiya ko suke yin kyauta amma saboda rashin sanin yadda ake yi daga baya kuma abin a ta da shi suna ji ana ji ana gani abin ba zai ba saboda mai rashin cikar shaida shaidu ake samuwa ingantattu su shaida in kuma takarda ce zai rubuta bayan shaidu ya rubuta kwanan wata wanda in an zo kwanan watan nan shi zai tantance wannan wasiyar ya yi ta ne lokacin da yake da lafiya kyautar ko sai a jiyar ajali kaga akwai date da lissafin wata to za a gano cewa tun yana da lafiya to wannan za ya zartarwa kyauta ce wannan ba wasiya ba amma ya zama a cikin jinyar ajali yayi to wannan wasiya sai ba kyauta ba na farko la wasiyata liwarisin Allah ce babu wasiya ga magaji to dole sai an kiyaye an cika sharadi sannan kyauta take tabbu ina ne ina ne gurin wa sulusaiha ka gane ai ita uwa tana yin auli da sulusanta guda biyu tazidu umman za ka ƙara uwa ɗaya a misali uwa dai an san ƙwaya ɗaya ce ko a'a can da yake wani suke haɗin nan ka zaujin wa shaƙiƙataini wa a kawaini lil ummi kaga a nan ai ai babu uwa zaujin ne da shaƙiƙataini da a kawaini lil ummi to su waɗannan ɗin za ka ɗauko miji da shaƙiƙai mata guda biyu da ƴan uwa da ummai guda biyu ta zidu umman sai ka ƙara kuma a cikinsu ina fata an gane wal isna ashara ana bugawa goma sha biyu li rubu'in ma'a sudusin domin a cire rubu tare da sudusi ka gane ai ana akwai mai neman sudusi akwai mai neman rubu to ba shi da za ka buga ba ka gane ai domin rubu baya fita a cikin shida ɗaya da rabi shi ne zai zama rubu ba yi ɗaya da rabi cikakken kashi ake yi to sai ka buga goma sha biyu domin a cire rubu tare da su da shi kaga shi ne rubu in ka bashi uku a cikin sha biyu ka bashi rubu ko domin uku sau hudu shine sha biyu mai neman sudusi a cikin sha biyu ka ba shi biyu ka ba shi sudusi domin biyu a cikin sha biyu shi da ɗaya bisa shidan sha biyu ya ce ka zaujatin ka zaujin ko kamar mata ce ta mutu ta bar miji wajaddatin da kakanta uwar uwarta ko wabinin da ɗa to a nan kaga tunda akwai ɗa ya ta da kakan nan daga ne daga sudusi ta koma sudusi ya ta da miji daga nisifi ya koma rubu to aka kafa sha biyu nawa ne rubun sha biyu uku sai a bawa wa كزوج وجدته وابن eh shi miji zai zai koma rubu eh shine mai rubu an tada shi daga lisifi kaga uku za bai a cikin sha biyu saura nawa saura tara to shi kuma ita kuma kaka gadon uwa za a bata dan nan ya tada ita daga sulusi ta koma sulusi nawa za a bata biyu saura nawa saura bakwai to ibnu din nan shi zai dauki kashi bakwai din shi ne aki eh au ma sulusi ko kuma tare da sulusi za a cire rubu a cire sulusi kuma a cire sulusi shi ne au ma sulusi yace ka zaujatin kamar miji ne ya mutu ya bar mata wa ummin da uwa wa ammin da baffa ka gane ai to a nan tunda ba ɗa ba jika eh ka ga mata dole a bata rubu ko na nawa ne rubu shine uku ga uwa tunda ba ɗa ba jika babu ƴan uwa maza biyu zuwa sama ba abin da zai kada ita daga sulusi shine au ma sulusi nawa ne sulusi shine hudu an cire hudu an cire uku an cire bakwai ke na cikin sha biyu saura nawa to an ne shi ne asibi zai ɗauki wannan kalli biyar wata ulu ila salasata ashara amma tana ƙaruwa zuwa goma sha uku kaga an ƙara ɗaya kenan akan sha biyu ba auli ya shigo maimakon sha biyu to yanzu za a ƙara ɗaya a bugun ya zama sha uku ka zaujatin kamar mijin da ya mutu ya bar matarsa wa shaƙiƙa ta da ƴan uwansa biyu shaƙiƙai mata wa akin lil ummi da kuma ɗan uwa lil ummi guda guda ɗaya wanda shi sudusi yake nema wa lahu aku lahu kutun wa li kulli wahidin min minhu masudusu dan uwa ne li ummi yana neman sudusi to in yanzu inda asalin bugu akan sha biyu idan ba a yi aure ba ita mata tana neman rubu inda ba ɗa ba jika kaga za ta ɗauki uku kenan shine rubun sha biyu ga shaƙiƙai mata guda biyu suna neman su da sani za su ɗauki nawa shida a takwas to can an ɗauki nawa to saura kaga sha ɗaya eh to ga ɗan uwa li'umi shi sudusi yake nema ɗaya bisa shida kaga biyu yake nema kowa kuma yana da haƙƙi a ciki to shi yanzu yana neman biyu an ba shi ɗaya in tun farko shi ka fara bawa ɗaya to duk wanda zai ɗaura masa a ƙarshe sai ya samu tawaye to sai a yi aure a ƙara ɗaya a bugun sai a kasa sha mai neman biyu a ba shi biyunsa mai neman takwas sulusani a ba shi takwas ɗinsa amma dai ba cikin sha biyu aka ba shi ba a cikin sha uku shi ba auli ya taɓa shi ita ma mai neman mata mai neman rubu mai neman hudu dai a uku to a bata ukun da amma ba a cikin sha biyu aka bata ba a cikin sha uku kaga wannan aure ya taba kowa ke shi kuma shi ma ba shi biyu amma ba biyu sha biyu ba biyu sha uku yawa ya taba kowa sai me kuma wai la kamsata ashara to ana yin ƙari da mana ana yin ƙari asali bugun sha biyu ne akwai halin da zai kama a ƙara ɗaya ya zama sha uku kamar da muka karanta yanzu to tana yin wata ulu sai kawo wawu da ɗabi wata ulu ila kamsata ashara ne fa can ba ce wata ulu ila sarata ashara ba sai nan kawai sai maka wa ila kamsata ashara adabi ne na wata ulu tana sace ƙaruwa ma ila kamsata ashara zuwa goma sha biyar tazidu akan lil ummi zaka kara dan uwa lil ummi kan ba akwai guda ɗaya ba in ka kara ɗaya sun zama biyu suna neman sulusi wa in kanu akasara min zalika fa hum shuraka'u fi sulusi inda ka kara dan uwa lil ummi sun zama biyu to suna neman sulusani a sulusi fa irin yanda aka bawa to shikenan suna neman nawa ne sulusi a cikin sha biyu ka ce hudu ko to guda hudu suke ne ba a sha biyun nan to dole kaga ba zai fita ba a cikin sha biyu da muka yi ɗazu ka ba wa mata uku ka ba shaƙiƙai mata takwas ba saura ɗaya ba to shi ɗan uwa li'umin ma bai samu ba bai samu cikakken biyunsa ba to ka ƙara sha uku in sha ukun ka buga in ka ba shi sha biyu to su waɗancan liƙummai fa sulusi suke nema to a nan sai ka buga sha biyar idan ka buga sha biyar nawa ne asalin sulusi sha biyu hudu to ‘yan uwa liƙummai ka ba su hudu a cikin sha biyar ɗin saura nawa eh saura sha ɗaya ko to nawa ne sulusani a cikin sha biyu muka ce takwas to ka ba wa shakikan nan takwas a cikin sha biyar din na cikin sha ɗayan da ta rage saura nawa eh to nawa ne sulusin eh Mm-mm. Ɗan kuma shakikai mata da mata ko da uwa ai su ake raba wa sha biyu ko muka ce sai an yi aure an ƙara ɗaya yadda kowa zai samu rabansa to nan ka ƙara ɗan uwa likuni taimakon wancan da yake neman su da shi kaɗai yanzu su biyu ne sulusi suke nema ko to idan a sha biyun ka buga waɗannan da muka faɗa da farko su kansu ɗan uwa ne ummi bai samu su da cikakke ba sai ka buga sha uku sannan kowa zai samu nasa ko to ka ɗauka sha ukun ka buga in kowa ya samu nasa shi wancan da yake da suke neman sulusi kaga sulusi ne zai rage kenan wanda aka ba wancan a cikin sha uku to dole sai ka buga goma sha uku idan ka ba wa ita mata uku shi ne rubu ba shagiƙai mata ka ba su takwas shi ne sulusani ba muka ce ya zama nawa to ƴan uwa li ummai sai ka ba su nawa uku a shi na sha biyar ya ƙare to abin da za a yi kenan wa ila sabata ashara ai wa ta'udu tana ƙaruwa zuwa goma sha bakwai daga sha biyun da ake bugawa fa za a yi auli a buga har goma sha bakwai ta zidu jaddatan za ka ƙara kaka a cikin waɗancan to a bar shi haka to an bar shi alhamdulillah sai ne a'a yau muka kwana ba to to za ku tashi wa ila sabata ashara ne eh mana a dama aure ai mara ake tsarawa ba ba a tsara shafari ina ne a karabu safi na nawa safi na nawa to ina za mu tashi muna cikin sunnali musafirin ka samu gurin wala ya kasuru raji'un liduniha raji'un mai komowa gida daga tafiya liduniha ga tafiyar da take koma bayan baridi hudu wala ya kasuru baya yin kasaru ka gane ai wala li shay'in nasiyahu ko da dan wani abin da ya manta shi ne ka gane ai ya fita yin tafiya da niyyar wani gari da zai da ya kai baridi hudu zuwa sama ba ya halatta da ya ƙetare gonakin garin su ya fara ƙasar ba eh to kuma sai ya yi tafiyar da bata kai baridi hudu ba a cikin tafiyar yana ƙasaru sai kuma ya ce kai ya fasa bari ya koma gida to a wannan dawar fa ba zai yi ƙasaru ka gane ai fitarsa niyyarsa ta tafiyar da ta kai bari ni hudu ne shi ya sa ya fara yin ƙasaru a hanya to amma yanzu da ya fasa tafiyar zai dawo ai bai kai bari ni hudu ba abin da zai dawo da shi gidan tunda ya fasa to yanzu fa suka sallah zai fara yi a wannan dawo inda niyya ta canza shi ne sai ce maka wa laudi shay ko da a dalilin wani abu ne ne sai Yahuda ya manta ba tafiyar ya fasa ba yanzu eh ya fita ya fara yin kasaru ya je jaji maji sai yi mantuwa a gida a gashuwa zai dawo kuma ya dauka ya sake fita to ko a dalilin wannan mantuwan ne ba wai a dalilin fasa tafiya ba in zai dawo yanzu suka sallah zai dinga sai ya dawo ya ɗau abin ya tabbata tafiyar ba ta fasu ba in ya sake fita kuma to ko nan da mai wani a'a wannan garin da nan an kawo ta kwale a'a yawa gadar din ya da su gasam eh to gasama ko gasma to ko da anan ne sai ya fara kasar amma daga can jaji majin da ya da ya tuna abu zai dawo gida to suka sallah zai fara tunda yanzu tafiyarsa ta komawa gida ce kuma nisansa dama a fitar ma bai kai yin kasarun ba yanzu ya dawo ina fata an gane sai dai in ya fita ne yana da kakkaɓe zaman wannan garin tafiya ce ta ƙaura lokacin da ya tashi fita a gashuwan ƙwansa da ƙwarƙwatansa ya fita da niyyar ya bar zaman gashuwa ka gane ai da ya fita ya je kaman jajimaji yana ƙasar sai ya tuna wani abunsa da ya manta zai dawo ya ɗauka to yanzu shi har yanzu a mata zai dawo yana ƙasar tun da dai in ya dawo gashuwar yanzu ba gida ya dawo ba ya zo ɗaukan wani abu ne ya fita tafiya ce ta ƙaura shine rafidan sukunaha yana ne kakkaɗe zaman wannan gari da ya fita walan yanu jurju'ihi iqamata walan yanu iqamata bayaniyar zama ba a wannan gari jurju'ihi da komowar tasa ya zo ne ya ɗau wani abu ya fita shi ke nan ya yi sallama sai dai in wata ziyara ko wani zumunci ya dawo da shi wala adilun ko an kasirin bila uzir haka nan wala adilun wala mai bautewa an kasirin daga tafiya takaitacciya bila uzirin ba tare da wani uzuri ba ka gane ai hanyoyi ne guda biyu an ɗariƙin kasirin yake nufi akwai hanya mafi sauki kamar alal misali kafin a yi wannan kwallata yusufari masu zuwa yunusari a lambe-lambe zamanin sahara eh sun ce in ka bi ta nan daga nan zuwa yunusari da kai ƙasar ba amma in ka bi ta kwalta ta gada ta bai mari ya kai yin ƙasar an an yi lissafin nisan tafiya daga nan suka ce da kai ƙasar ba amma tafiya ce mai wahala mara daɗi tun da aka hara ne ko amma ta kwalta kabi ta bayamari zuwa yunusari shi kuma nisan ya kai a yi ƙasar to idan ka tashi tafiya sai ka ƙi bin wannan ƙasirin ɗin gajera ka bauɗe mata adilun ka bauɗe an ƙasirin ka bi mai nisa to duk da nisan ya kai a yi ƙasar ba za ka ba tunda ga hanya mafi kusa wanda ba ta kai ƙasar ba to ban san yanzu da aka yi kwaltar daga nan zuwa Nusari ya kai saba'in da wani abu a yanzu haka ko tun da zagaye ne eh ai da ka san ba ba abin da faru to shi ake bi ta kalji ta ina ne ko yawwa ake bi da ba yawwa bai kai kilomita saba'in ba da yawwa amma yanzu kwaltar ya kai a to shi kenan to tun da yanzu nisan ya kai ta ko ina ka tashi bi za ka iya kasaru in sallah ta kama ka a hanyar misali ka gane ai idan garin yana da hanyoyi ne guda biyu akwai tsawilin akwai kasirin ka gane ai da ya tashi adilun sai ya bauɗe an kasirin gargajerar hanyar wanda ba ta kai kasaru ba ya je ya shiga wacce dole nisanta ya kai a yi kasaru to ba zai yi kasaru ba in dai ya bauɗe wa gajeren hanyar nan bila uzurin ba tare da wani uzuri ba amma in ya zama a gajeren hanyar kamar akwai yan fashi ana tsoron bin hanyar shi ya sa ya kauce mata ya bi zagaye to wannan tun da larura ce zai yi ƙasaro walau ka menene walau ka ha'imin kamar walau koda ka ha'imin kamar mutumin da ya ɗimauta ne ka gane ai illa an yi ulama kala almasafa sai dai in ya san yankewar wannan nisan tafiya kabla maramihi kafin abin da yake nema a wannan tafiya zai iya samun abin da ya fita nema kafin ya kai wannan garin da ya yi niyyar zuwa wala munfasilun haka nan mutumin da ya rarraba daga gida ya rabu da garinsu yan tafi rufkatan yana sauraron abokan tafiya shi ma ba zai yi taimama ba an ba zai yi kasaru ba kamar mutum ne zai je Kano amma sai yi alkawari da wani mai mota zai ɗauke shi a jajimaji ya fita daga gashuwa ba zai yi kasaru ba in je jajimaji ba ba zai yi kasaru ba har sai abokin tafiyar ya fito sun shiga sun tafi sannan za su fara yin kasar saboda yanzu shi mafasilu ne ya rabu da garin amma kuma yanzu zai rufkatan yana sauraron abokan tafiya to wajen sauraron abokan tafiyar nan ba zai kasar sai abokan tafiyar sun zo tafiyar ta tabbata an tafi sannan in sallah ta kama a fara yin kasar illa an yadda zima bi sairi duna sai dai in ya yi azama ya yanke niyya ta yin tafiya duna ko ba karafka zan je kano dama mota ta ce mun yi da wani zai fito daga karasuwa na ɗauke shi a jajimaji ko da shi ko ba shi dama zan je kano to sai ka zo jajimaji kana jiransa lokacin sallah ya kai ƙasarka in ya fito ku tafi in ya fito ba ka yi tafiyarka amma in shi ne mai motar sai ya fito sannan zai ɗauke ka idan bai zo ba kai ma tafiya ta faru za ka da gida to in ka je kana sauraron sa ba za ka yi kasar ba audi maji'iha ko ko kuma a dawo wata ita karafka qabla arba'ati ayyami ko kafin kwana hudu cewa abokanan tafiyan nan za ta ba za ta kai kwana hudu ba za su fito sannan kwanu ku tafi kuma sai da ku tafi ta haka za ta tabbata to wannan ba za ka yi kasaru ba wala nawun iqamatan bi makanin taqaduhu hakan to alhamdulillah sai ne kai wa sai da shafi Abi da ta kuma lolwe ga guri a nan fayo sai ku dinga zauna can kuna takura guri yana da yalwa shafi na nawa mala haruna ne mai karfin halin ya zo da amma busa ko ba shi ka har zuba ta kare ba abu da dena fita kauyuka ka gudu a shigo a zauna mu ina za mu tashi to wani fi kafin suri shafi na nawa yawwa a shigo shafi na sha uku to kai mazauna tun da kafi eh ka zo ka zauna mazo mazo na mallam sha sha nawa to ina ne wa nusika fi suri anan Allah ya kawo shi da sigar fi'ili mali kamar da malam tafsiri suke cewa قدر بالماضي لتحقق وقوعه أني إذنا ده في إلي ماضي saboda tabbatar aukuwarsa amma in ba haka ba ai Allah ya ce yau mai yunfaku fi suri fa ta tura akwaja ai nan gaba za a yi yau mai yunfaku ranar da za a yi busa za a yi ne ai ba a yi ba fi suri a cikin ƙaho fata'atuna za ku zo wa Allah afwajan jama'a jama'a alfawju jama'a ko wa ra'aita nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fata'atuna afwajan za ku zo jama'a jama'a yunfaku kenan to amma in kaga Allah ya kawo siga da fi'ili madi to wannan abin tabbas ya faru kamar a ta amurin lai wala ta sa'ajiru lamarin Allah fa na tashi alkiyama ne ya zo fa ya ce ya ci amurin lai yana zuwa a ta kawai ya zo a wajen Allah kullum yamin huwa fi sha'ani kullum yana cikin zartar da lamarin sa ne mataki mataki daidai yadda ya rubuta tun fil azal saboda haka na anan da ce wa yufaku fi ba a'a wa nushika fi an riga an yi busa cikin ƙaho nan abin da muke anan duka kaman wasan kwaikwayo ne kaman tatsuniya ne hakika tana sai an je lahira nan ba a yi izina da rayuwar da muke kawai an yi an gama yan wuta suna wuta Allah ya kiyashe mu dan aljanna suna aljanna Allah ya sa da mu an gama sai dai lokaci bai yi ba wa nushika fi suri an yi busa a cikin ƙaho fasa'iƙa man fi samawati wa man fil ardi na sha uku eh kaga anan bai ce fa yasiqu man fi samawati ba an yi busa a cikin kaho man fi samawati wa man fil ardi alfin da suke sammai da kasai fasa'iƙa sun su ne duk sun su ba illa man sha Allah sai wanda Allah ya so Allah ya istisna'i wasu daga ciki an ce a cikin illa man sha Allah shi kansa israfilin mai busa ƙahon yana ciki ba daga ya busa ƙahon shi ma zai faɗi ya mutu ba jibrilu yana ciki mika'ilu yana ciki israfilu yana ciki hamalatul arshi suna ciki ka gane kiraman katibi na duk suna cikin illa man sha Allah amma duk wanda ba waɗannan ba eh shi ma baya ciki wanda za su mutu a lokacin wannan ana maganan busa ƙaho na farko ka gane ai sun ma nufika bihi ukura sannan za a yi busa ko ku nufika an yi busa ba yunfaku aka ce ba shi ma fihi a cikin ƙahon ukura wani busa daban na biyu kenan to fa izahum yayin nan dukkan wani halittun da suka sune kiyamu za a gansu sun tsaya yanzu suna kallo suna waike waike ya za a yi wannan wanda irin gari ne wannan wata irin rana ce me kuma za a yi a wannan gurin fa izahum qiyamun yanzuruna wa ashraqatil ardu ƙasa za ta yi haske bi nuri rabbiha da hasken ubangijinta dama yace Allahu nuru samawati wal ardi a wannan lokacin za ta yi haske za ta yi kyalkyali da hasken ubangijinta ya ma'ana wannan ƙasar mai datti wanda aka saba wa Allah za a naɗe ta a shimfiɗa sabuwar ƙasa wanda ba taɓa saba wa Allah akan ta ba falatas tana kyalli shine wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiya da hasken ubangiji ta wa wudi alkitabu za a ajiye mizani shine aka aka kira shi da alkitabu anan an kira shi da sunan littafin da ake dorawa na ayyukan bayi ka gane ai sai aka ce wa wudi alkitabu ba an ce wa wada almizan ba shi arhaman to sai ya kira da mizan wa wada almizana wa nada'ul mawazin alqist al-yawm al-qiyamati kaga sai ya kira shi da suna amma na sai ce wa wudi alkitabu sai ya kira shi da sunan fayil ɗin da ake ɗorawa ake auna waji abin nabi'ina kuma za a zo da annabawa wasu hadai da shahidai wa qudiya bainahum bil haqqi za a hukunci tsakanin su da al'ummar su bil haqqi da gaskiya wa hum suta likai la yuzlamuna ba a zalunta su komai a wannan rana wa wufiyat kullu nafsin ma amilat za a cika wa kowace rai abin da ta aikata in khairan khairan in khairan khairun wai sharran sharu wa huwa alamu ma yaf'aluna Allah shine masani ga abin da mutane suka aikata suratu zumar aya ta 68 zuwa ta 69 zuwa ta 70 wata aya yake innal abrara lafi na'im hakika lalle mutanen kirki lafi na'im suna cikin ni'ima a ranar lahira wa innal fujjara hakika mutanen banza fajirai lafi jahimi suna cikin wuta ta jahimi سورة الانفطار آية تشاء كلها تشاء الحمد لله في الإيمان بالقدر إيمين الله الواضح ما في منوع دليل ستين دقيقة ولا ذا متاجي تمرين يكون قائدة تسبعين دا ترى ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب waɗannan harufa guda uku ya'ul mutakallim ka gane ai ya ya wanda take nuna me zance kamar na ce baiti gidana ko ko na ce dari da khaltu dari na shiga gidana da tudin da waccan ya'ul mutakallim ta ƙarshe duka abdamirul muttasil domin a lafazi ba dama ka raba da khala da tudin da khalitu ka faɗi da khala daban kuma ka faɗi tu daban dole sai ka ittisalin su damirul muttasil da khalitu haka nan dari wannan ya'ul mutakallim din nan ne zance gidana ni da nake magana kenan na jingina wannan gidan zuwa gare ya'ul din ta zama tawa to ita ma ba ta rabuwa da wannan sunan na addaru din ai daru gida ne wancan kuma da kala fi'ili ne to waɗannan dambire suna shiga fi'ili kenan suna shiga suna to ya ul mutakallim wa qabul wa qahul muqadabi da kuma kaula sannan na wanda ake yi wa zance kamar da khalitu baitaka ba baiti ba baitaka kaga kaulasa din nan wanda ake magana da shi wa haul ga'ibi da kuma hakurin nan na wanda baya nan da khaltu baitahu baiti baitaka baitahu to waɗannan harufa guda uku idan ta sanar bil af'al in ta faru da fi'iloli ne kanat fi mahalli nasbi ta kasance a mahallin fata'a ne in fi'ili ta shiga ka gane ai domin tana zuwa ne a matsayin maf'ulun bihi mansubun wa idza tasalat bil asma'i in ta hadu da sunaye aw ahrufil jarri ko harafofin jarra kanar fi mahallin jarri to za ta kasance a mahallin kisra idan suna ta shiga to tana matsayin mudafun ilaihi ne mudafun ilaihi kuwa jarra ake masa tana mahallin jarra in kuma akwai harful jarri ne to dama an sani duk sunan ne da ya biyo baya eh eh kamar fihi ka gane ai ra'aitu fihi eh sabra na ga hakuri a tare da shi to da kace ra'aitu eh ra'a ai filu madin ko ta'ul mutakallim ita ce a matsayin ya ce maka in ta shiga fi'ili ana ana mata fata to a mahallin fata take su shi tu din to sannan fihi fi din ai harful jarri ne hi din shine damiri muttasili to anan a mahallin kisra yake saboda ne kana ya sadu ne da ne da da da da harafin jarra shi ha'ul ga'id din fihi a cikinsa in kuma nake fika to wannan kaful mukadam shi ma a cikin mahallin jarra yake saboda harful jarri shine ya gabace shi ina fata an gane addamiru na shi kuma damirun na ka gane ai da kalina ko a kalina ko ji'ina alal misali ko kuma yanke ga suna baitana ko darana ko baladana wannan harafin nana ya kunu marasa fi mahallin rafi'in wani lokaci yana kasancewa a mahallin rufu'a wa marata fi mahallin rafi wani lokaci yana kasancewa a mahallin fata'a wa marata fi mahallin jari wani lokaci kuma yana kasancewa a mahallin jara ya danganta da a wani guri ya zo ka gane ai inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizuna anan inna na din nan ta zo ne akwai inna akwai kuma na sai suka haɗu suka zama inna ko dalili na shi ma muttasili na ce ta faɗu da inna sai aka yi idgamun nuni fi nuni aka ce inna to a nan na ɗin nan tana mahallin ne rufu'an ga mun ta zo a matsayin mubtada ne inna na hannu shine labarin mubtada kaga musu raku shi marfu'i ne to in na din a mahallin na din a mahallin ruku a take sai me sai me da alimul muta'allim to Allah rabu yana nan shafi na nawa dari uku da nawa dari da hudu to ina ne tamrinatun tamrini na farko mai yizla ka bambance mana harafin la al'amilatu wata take aikin inna minal mulgati daga wacce ake jefar da ita ba ta yin aiki irin aikin inna ka lallabe mana su fi ma ya fi cikin jumloli ko mata za su zo wa bayyin sababal ilga kuma ka bayyana mana dalilin jefar da wacce aka jefar wanda ba ta yi aikin laɗin ba ko ba ba ta aikin inna ba kai. Ishtaratul hisana na sayi doki bila sarjin ba tare da sirji ba. To annan latin eh ai ta kore yawa lafiya ce to amma ta yi aikin inna ko ba ta yi aikin inna ba ba ta yi ba saboda me harful jabi ya gabace ta dole yayi tasiri a sunan da zai biyo baya bila sarji la mukutira muzahid bahibun wannan kan ta yi aikin ta tunda ba harafin da ya gabace ta ko ya biyo bayan ta la jarra la mukutira kaga ta yi fata la mukutira muzahid bahibun ba mai yawaita kakaci da zolaya mahibin kuma zai zama mai kwaljini daga alhaibatu ne ba wani mai yawan surutu da zai zama mai kwaljini a idan mutane me ta kore ta kore kwaljini ga mai yawan surutu ko mai yawan zolaya ko ba kowa sai daga ya rina har yalo kalami in yana in ya rota sai kaga ana Allah bar kira ana kam an mai da shi kamar abu tsokana saboda me saboda yawan ba'a da zolaya nan rajulu karimun wa labnuhu to nan ta saba wa kare saboda ta kawo ma'arifa amma da ta kai la rajula yawa to sai ta zo da aiki ta irin na illa nan rajulu karimun saboda haka rufu amma za ka yi wa lamun arrajul wannan mutumin la karimun ba mai girma ba ne wala ibnu kuma ɗansa ma ba mai girma ba ne nan an jefar da ita ba za ta yi aikin inna ba la zulmal yauma babu zalunci a yau kaga ta yi aikin ta la zulma ba abin da ya rungume ta ba wani fasili da yake tsakani لا في الحديقة سبيان ولا بنات لا سبيان باب يالا قنانا في الحديقة هذا نجال مجرور يا زما فاسد تسكان الله da sunanta amma da an cire fil hadika sai ka ce la biyana ha wala banat to amma tunda an samu jaru mabdurun ya shiga tsakani sai ka ce biyanun ba za ta yi aikin da ba ana jefar da ita kaman babu ita kamar kawai cewa ka fila hadikati subyanu wala banan a ladin ma wata kaje ba fil hadikati subyanu wa banatun kaga ta zama mulgatun a bar jefarwa ga ta akwai ta amma babu hukuncin ta da ita da babu duk daya wannan ababun nahwu kenan amma ababun fa'idantuwa tana fa'idantar da korewa babu yara ƙanana a cikin wannan garka kuma babu 'yan mata kaga ta kore amma ma'anar aiki inna wannan an jefar da shi alhamdulillah sai ne ta'limul muta'alli tariqa ta'allu shafi na nawa to ina za mu tashi wayan baji yana kamata an yi allaka sabuku a rataya wannan ɗaukan karatu ba da dauɗi bayan haddacewa wani arabi kasiran da kuma maimaitawa da yawa da kai eh yace an yi allakan nan at-taliqu ibaratun anil kitaba ya maka izina ne ga rubutawa aka sai kalate ka kalate abu ne da yake zuciyarka ko da yake harshenka ai sai an rubuta bayan ka haddace musamman in mas'alar mai tsauri ce to sai ka rubuta ta amma ba a cikin littafin ba fa a cikin wata warka daban wanda za ta zama kamar tazkira a hannunka fa innahu nafi'un domin rubuta hukuncin mas'ala mai tsauri mai amfani ne jiddan kwarai wala yaktubu almuta'allimu shay'an la yafhamuhu amma shi ne neman ilimi baya rubuta wani abu wanda bai fahimce shi ba a jikin littafi kamar ya rubuta fassarar wata kalma a gefen littafi bayaba ko ba'alar wata kalma kada ya dinga yin wannan fa innahu domin yin wannan yurisu kalalata dabi yana gadar da dakushewar dabi'a sai ya zama basirar ka ba za ta yi kaifi ba ka riga ka saba duk kalma mai tsauri sai ka rubuta a gefen littafi to in ka je wani ko wani gari aka ce ka zo karantar da mu littafin nan da ka karanta baka tafi da mai wancan rubutu a gefe ba iya ba kai zai sa kuma ka saba da wannan ba za ka iya dainawa ba walzimul fi'imata yana tafiyar da lura wato yin research da zurfafa bincike da gano fa'idodi na ilimi duk zai tafi daga tunaninka tunda ka saba rubutawa wa yuzi'u awqatahu kuma yana ɓata masa lokutansa karatun da ya kamata ka yi shi ka riƙe shi a lokaci kaɗan sai ka yi kwanaki da yawa baka riƙe shi ba baka kuma fahimce shi ba to wayan baji yana kamata an yi ta da filfani ya dinga yin ƙoƙari cikin fahimtar karatu alif ustazi daga wajen malamin in a gaban malam ya ce ya yi ƙoƙari ya gano a- a yanayin tsarin koyarwar malaminsa ya dinga fahimtar abin da yake karantarwa. Audit ta'ammuli ko kuma da lura an tashi a gaban malam an koma gida yana nazari in ya ga karo da wata kalma da ya manta abin da aka gaya masa ko ya manta ma'ana ko hukuncin. To yayi lura ya wa tafakkuri da tunani wa kasarati tikirari ko takrari. Duk ɗaya ne, eh? Eh, da yawan maimaitawa. fa innahu kafin cewa shi lamarin yanda yake idza qalla sabqu idan daukan karatun nan ya kalanta ya ya dauki dan kadan wa kasura takraru ma mai tawon ya yawaita wa ta'ammulu da kuma lura to yudraku za a riski ilimi mai yawa wa yufhamu kuma za a fahimci karatu da yawa to alhamdulillah sai ne bulugul maram hadisi kana ɗari takwas da ashirin da takwas ina za mu tashi wa an abi huraira muna mu da ashirin da tara an rawaito daga sayyid na abu huraira radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la talaqul jalaba kar ku dinga karan aljalaba fatake ‘yan kasuwa da suke zuwa su saro kaya su ne a hausa suke ce musu jallaba ko suna cewa kano jallabar hausa wasu kuma su ce kano jallabar hausa su kansu akwai saɓani a wajen malaman hausa eh ɗari da saba'in ne mu a nan daidai. Jallab ismul jam'i ne ko ismul mubalaga na jalibu mai jalaba ya jilubu jalabar. To aljalaba fatashen da suke fita da su saro kaya su kawo gari su sayar. To manzo Allah ce kar ku je ku tare su a bayan gari. ku sare duk abin da suka sayo kuma ku shigo ku sayarwa mutanen gari da tsada ku bari su kawo kayan su har cikin kasuwa da mai ƙarfi da talaka kowa ya sayi daidai ƙarfin sa abin da yake so faman tulukiya duk mutumin da aka tare shi a bayan gari fashturi ya nuna aka sayi haja a wajensa kai za a sa sayidu suk idan sayidu huko idan mai gidansa ya zo a suka kasuwa ya ce ina kayan da wane ya zo fatomansa ke a sai a yi duk sun tare ne a bayan gari bayan da bani ba duk suka sai to fa huwa bil shiyari wannan sayyidu hudin yana da zaki ko ya tabbatar da cinikin da aka yi a bayan gari ko kuma ya tada ciniki ya ce duk wanda ya saya bai yiwu ba a kawo kayan kasuwa ka gane ai rawahu muslimun wannan fa idan su jalab din dama ba jarin su bane wasu masu kuɗi ne suka ba su je su saro kaya aka tare su a bayan gari suka ga an samu riba a kayan da suka saro suka sayar to mai gidan nan nasa yana da zaɓi ko dai ya tabbatar da cinikin da aka yi ko kuma ya warware wancan ciniki amma kowanne aka yi fa haram bai sun riga sun aikata haram inda mazala ya la talaqul jalaba ya riga ya hana in ya faru ne to ne shi ka an riga an yi yanzu kuma zaɓi yana ga mai wannan dukiya rawahu muslimun wa anhu daga abu hurairah radiyallahu anhu qala naha rasulullahi mazala sallallahu alaihi wasallama yayi hani an ya biya hadurin libadi cewa hadurin mazaunin gari ya biya ya sai da hajarsa libadin ga mutumin ƙauye musamman ga abin da bai da farashi tsayayye wanda ciniki za a yi a yi ta yi sannan a sallama sai ya zo da wakili mazaunin gari wanda ya san wannan farashin kaya wala tanajashu kar ku dinga yin magudi a cikin ciniki ka gane ai eh shine koyi aibi wala yadu rajulu ala bayya aki kada ɗayan ku yayi ciniki akan cinikin dan uwansa wala yakdubu ala shidbati aki kar yayi neman aure akan neman auren dan uwansa musulmi wala nas'alul mar'atu talaqa ukutiha kada mace ta nemi miji ya saki ‘yan uwarta, uku ce a nan kishi yake ne, abokiyar zamanta, an kira ta da ‘yan uwa don da ba zaman gaba ake ba zama ne na ibada, zaman aure. Don jin cewa ita miji yana yi da ita yana jin maganarta, to kanta kuskura ta sa a saki kishiyar. Litakafa a mafi ina iya domin ta kifar da abin da ke cikin ƙwaryarta. kinaya ce na korarta a gidan miji ai liyan kaliba ila baitiha ko don mijin kawai ya tattalo ya dawo gidanta ita ko ɗakinta wa ya udu ilaiha ya dawo mata ma kanar tamtani uku ukuta da abu da take hana yar uwarta da shi min zawjiya na kwanan aure wanda faqati da kuma ciyarwa don ta tare ita kadai yanzu ita za a kwana ita kadai a gunta ita kadai za a dinga ciyarwa ba za a yi wa wata batun da an kashe ta ka gane ai wani hadisi muttafaqun alai wani muslim garwa imam muslim la yasimu la yasimu muslimu musulmi baya yin tayin ciniki can ba ta wala yabiqu rajulu ala bai akihi ba to shine ana ya kawo shi da sunan tayi la yasimu muslimu musulmi baya yin tayin ciniki ala sauni aki akan tayin cinikin dan uwansa وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله نادم أن الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا شيوا من فرق بين والدة وولدها duk mutumin da ya raba tsakanin mahaifiya da ɗanta musamman ɗan da ake shayarwa ba a yaye shi ba don ka saye shi a hannun wani bawa da uwarsa baiwa ka je ka ɗauko shi ka raba shi da uwarsa ko kuma don ka saye ta ka ɗauko ta ka bar ɗan duk wanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta farraq Allahu baina wa baina ahibati yawmal qiyama Allah zai raba tsakaninsa da masoyansa ranar tashi alkiyama to ai masoyanka kana son manzo Allah ko eh kana son sahabbai kana son ali baiti su ne manyan masoya eh ba masoyanka na duniya ba na ta alakillahu yawmal jin ba'duhum aduwul libadi illa almuttaqina ba wadanne ne masoya da kake so a nan ba inda rana ta yawma yafiru almar'u min akihi ma wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani ka gane ai masoyan asali ake nufi eh kamar a ce mutum ba zai ga annabi ba hausa sun sani wannan eh duk wanda ya kalara lahira ba zai ga annabi ko ba zai ga manzon Allah ba shi ne za a raba tsakaninsa da masoyansa yawmar kiyama to akwai hatsari mai girma wannan ya kawo shi a babul buyu babul ciniki amma hadisi ne shamili anni da yake gama dukkan mas'aloli ba bangaren ciniki kadai dan kai ciniki dan kai cinikin baiwa ka dauko ta ka bar dan ko kai cinikin dan ka kwato shi ka raba shi da uwar ba a'a hatta uba ko da kai ka haihu dan ɗanka ne na matarka dan kullu ka je ka kwato shi ka raba ta da ɗanta tana shayar da shi to ka aikata babban haram to wannan kuma ai haƙƙinsu ne suka bari ai ba ce duk wanda ta gudu ta bar ɗanta Allah zai raba ta da masoyanta ba man farraka baina walidatin ita ta bari ka ɗauka wannan ba ka da laifi ba za ka ji ta kana liƙa mata kana kima ko da ma ai da manufa ta yi dan ka sha wuya watakila dole kai tunanin dawo da ina ne da ne ka da kuka ma da wanke kashi da fitsari ba ka da nonon da za ka shayar da shi ai dole ka da ita ko rawahu ahmad wa sawu turmizi wal hakim walakin fi isnadihi maqalun sai dai a cikin isnadin sa akwai magana da take nuna launin sa kenan amma duk da haka walahu shahidun yana da shaida in ya samu shaida fa shaidar za ta karfafa shi fi isnadihi husain ibn abdullahi ma'afiri muktalifu fi an yi saɓani cikinsa a ce ba mai sauƙi wasu sun ce sahihi ne shi din wasu sun ce da ifi ne shi to ba shi kenan ba tunda sabani aka yi aka ɗauki wanda suka ce eh ya inganta shi kenan sai a inganta hadisi alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya ja mana dukkan bukatunmu da bukatu da suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد ضمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله